بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومتين أصبر 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 312 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziyya shaykh islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne akan tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwan da ke da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibn qayyim tawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ali a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi dan ba mata ba muna bibiyar ibn qayyim tawziya inda yake mana wato kashin baki akan fadamanci da fikihun da ke cikin yakin tabuka da kuma hadisin ka'abu dan malik na waɗannan mutane uku da aka hana a yi magana da su na kwana hamsin za mu tashi inda yake cewa wa minha tawfiqul lahi li ka'abin wa sahibaihi fi ma ja'u bihi min as-sidiqi wa lam yakhdhalhum hatta kadhabu wa atadaru bighayri al-haqq fasaluhat ajilatuhum وفسدت عاقبتهم كل الفساد malam yace wa minha daga cikin fiqhun da za a iya cirewa a wannan gaba akwai tawfiqul lahi li ka'ab wa sahibi Allah madaukin sarki ya bai wa Ka'ab dan Malik dace shi da abokansa guda biyu sun yi gamdakatar fi ma ja'u bihi min as-sidiq Allah ya sa sun dace da faɗin gaskiya walam yakhzulhum Allah bai tabar da su ba hatta kazaru ballantana su ƙarya irin yadda munafukai suka yi wa atazaru su kawo hanzari irin yadda munafukai suka yi da gairin haqq su faɗa abin da ba gaskiya ba Allah bai musu wannan jarabawa ba fasalu hat ajilatu inda sun yi ƙaryar to da za su ji nagarta da daɗi a nan kusa wa fasadat aqibatuhum kullal fasadi amma ƙarshen su ya zama sun samu taɓewa da lalacewa Allah ka kai malam yace wasadiquna ta'ibu fil ajilati ba'da ta'ib ba'da ta'ab da masu masu gaskiya suna shan wahala ne a nan duniya wani sashi na shan wahala fa aqabahum salamul afiya aqiba daga baya kuma sai su samu nagarta ta dindindin a lahira wal falaha wal falahu kullal falah su samu tsira iyakan tsira wa ala hadha kanat ad-dunya wal akhirah wannan shine sunnar da Allah ya tsara duniya da lahira famararatul mabadi halawatul fil awaqib wanda ya sha wahala a nan duniya ya aiki kan cikin karfi to shi yake jin dadi a ƙarshen lahira wa halawatul mabadi mararatul fil awaqib wanda ya biye wajen dadin duniya kuma ya watsi da addinin Allah to shine zai samu matsala zai ji daci a lahira Allah ta tsare wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li ka'ab da annabi ya ce wa ka'ab dan malik amma hada faqad sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaga shi ya faɗi gaskiyar sa wannan magana malik ya ce dalilun zahirun ala tamassuki bi mafhumin laqab inda qiyam qarinatin taqtadi tafsisul wadhkuri bil hukm yace wannan kuma dalili ne karara akan riko da abinda mafhumul laqab yake nunawa a sa'ad da aka samu wata alama da ke gwada cewa an keɓance an keɓance mai wannan hukuncin wanda aka ambata an keɓance shi da hukuncin malaman usulul fiqi suna da abin da suke ce ma al-mafhum wato abin da ake iya tsinkaya daga cikin al-khitab suka ce al-khitab wato sune nasoshi na shari'a al-qur'ani da sunna to wannan mafhumi ana kasa shi gida-gida kala-kala akwai mafhumul adad akwai mafhumul zaman akwai mafhumul makan akwai mafhumul illa akwai mafhumai daban-daban mafhumul mani mafhumul wane ne gaya da sauransu to daga cikin su akwai wurin da ake ce mishi mafhumul laka wanda yana da rauni kwarai da itibarin sana da rauni shi na abinda malai yake mana ishara shi mafhumul laqab me ake nufi da shi abinda suke nufi da al-laqab ba wai laqabi wanda kake tunani a halshe ba a yaran su na usulul fiqh abinda laqabi ke nufi shine al-ismu alladhi yu'abbiru an dhat suna wanda yake wakiltar wani abu ko kuma suna cewa shine al-ismu alladhi ulika bihi al-hukmu shi ne sunan da aka danganta wani hukunci da shi to aka ce mafhumul laqab wato abinda ake tsinkaya daga sunan wani abu da aka yi wa wani hukunci to bisa ƙa'ida shi ne wannan hukuncin bai tsallake shi zuwa wani hukunci tafsisi ne gare shi idan aka ce misali shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kaza kaza wa mashhadu minkum ash-shahr falyasubhu to yanzu wannan hukuncin na yin azumi an alakanta shi da mafhum na zaman shine ramadan to wannan laqabin ramadan da aka sanya wa wannan zaman a bisa wannan ka'idar shi ne duk wani lokaci wanda ba ramadan ba to wannan hukuncin bai shafe shi ba shine ma'anar mafhumul laqab literally to da annabi ya ce mishi amma hadha faqad sadaqa kaga wannan yayi gaskiya ma'anar shi anan to sauran wanda ba wannan ba duka ba gaskiya suke ba ko mun gane abin da ke mafhumul laqab shine yake cewa to kaga yanzu wannan mafhumul laqab da ku malaman usul fiqi da dama ku fi cewa ba a itibari shi saboda ana iya samun hukunci ya tsallaka ne yace to wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace amma hada fa kan sadaka yana nuni zuwa ga cewa mafhumul laqabi ana iya amfani da shi idan an samu karina da ke keɓance hukuncin da nasa me ya karina shi ne su waɗancan ya tabbata munafukai ne da masu ƙarya shi kuma ya faɗi gaskiya mumini ne kaga akwai karina haliya da ta taimaka shi ne yake ibn qayyim yana son nuna mana cewa ba a watsi da mutumin lakab gabaki ɗaya ana neman karina ne ta goyi bayansa sai a yi hukunci da shi in ba ta goyi baya ba shi da za a iya watsi da shi sai ke cewa ka ƙauri ta'ala ga misalin mafhumin lakab a cikin alkur'ani fadin Allah wa Dawud wa Sulaiman ya hukuma da fil harsi id naqasha fihi ghanam al-qawmi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna Sulaiman Allah ya ce wa Dawud wa Sulaiman kamar labarin annabi Dawud da annabi Sulaiman shi dan dan sa id yahkuma li fil harsi yayin da suke hukunci game da abin da ya shafi wata gona idna fashat fihi garamul qawm gonar wacce wasu awakin mutanen suka yi kiwo a ciki suka bata gonar Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahid kuma Musa Allah muna mun shirye hukuncin su sai Allah ya ce fa hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman yadda ya kamata a hukuncin yanzu kaga Sulaiman da aka ta'liqin hukuncin fahimtarwa ga kansa mafhumul laqab lazimin su shine lam nufahimha dawud kuma gani shi dawud bai fahimta kaga wannan akwai karina a tarihance tabbatar da haka yadda shi annabi dawud ya hukunci annabi sulaiman ya yi gyara cewa ba haka ya kamata a yi ba kuma Allah ya goya wannan hukunci da kuma wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah alaihi wasallam da yake cewa جعلت الأرض لي جعلت, جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أن سنيا من كسا تزمن تكن تور صلى أبو مزال صلى الله عليه وسلم أنا إيه صلى كو إنا بس أكيد أن مسلا شبا wa turbatuha tahuran ƙasa kuma wato rairayi shi kuma an sanya shi ya zama abin yin taimama yanzu wannan hukuncin shi ma an keɓance shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda mafhumul lakam ne kenan na hukuncin da aka keɓance da shi ma'ana haka shi ne wata al'umma wanda ba wannan ba ba su samu wannan alfarma ba kaga shi da akwai karina da ta tabbatar da haka wa qawluhu fi hadha al-hadith da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi yake cewa amma hadha faqad sadaqa shi ma kamar yadda muka ji akwai karina akan sa wa hadha mimma la yashku as-sami'u anna al-mutakallima qasada takhsisahu bil hukm kaga duk me ji ba zai yi shakka cewa mai magana shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance wannan hukunci ne da Ka'ab dan Malik wa qawlu Ka'ab to maganar Ka'ab da yace hal laqiya hadha ma'i ahad da yace akwai wani wanda ya samu irin wannan matsalar bayan ni wanda ya faɗi gaskiya fa qalu sai suka ce na'am akwai Murara ibn Rabi wa Hilal ibn Umayya fi a cikin wannan gabar akwai annar rajula yanbaghi lahu an yarudda harral musibati musibati bi ruhi ta'assi biman laqiya mithla ma laqiya cewa shi mutum zai iya rage wa kansa raɗaɗin wata jarabawa ta hanyar sanyaya wa kansa wannan raɗaɗi ta hanyar tuno wasu waɗanda suka shiga jarabawar nan kwatankwacin tasa nisan da jarabawa ta auka maka ka tuna cewa ba kai kaɗai ke cikin musiba ko jarabawa ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nisan da wani bala'i ya auka maka ku tuna bala'in mutuwa ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani bala'i da mutum ya shiga a duniya da ya kai wani to kaga a nisan da wani abu ya faru gare ka to ka tuna ba kai kaɗai bane ba kai kaɗai aka yi wa sata ko aka yi wa mutuwa ko ka haɗu da wata jarabawa ta haɗari ko rashin lafiya ko bashi ya cinye maka dukiya ko shanu suka cinye maka gona ko duk wani bala'i da zai faruwa da mutum to ya ɗauka ai ba shi kaɗai ba ne an taɓa yi ko kuma a lokaci guda sanda abin ya faru da kai ba kai ne faru da kai idan ka tuna wannan to zai rage maka zafin fitina da zafin jarabawa ka kabu dan malik da har zai je ne ya karyata kanshi amma dai tambaya ya ce akwai wanda suka samu irin wannan yanayin aka ce akwai wasu mutane guda biyu da ce shi ke na shi ba da kaɗai ba ne sai rage jin zama ya ce wa kan ashar subhanahu ila zalika bi qawli Allah ya yi nuni zuwa ga haka a cikin faɗin sa wala tahimu fi ibtiga'il qaw in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la Allah ya ce kada ku yi rauni wajen neman kafirai don ku yaƙe shi in takunu ta'lamuna in kuna jin raɗaɗi da zafi a cikin fa inna hum ya'lamuna kama ta'lamu ai su ma suna jin raɗaɗi da zafi a jikin su wa tarjuna min Allah ma la yarju kuma ku kuna sa ran samun gafara da daukaka da shahada a gurin Allah abinda su ba sa ji wasu duniya kawai suke bawa kaga raɗaɗi da kake ji kai musulmi na jihadi san kafirai ma suna ji zafi da kake ji na wahala kasan su ma suna ji yace وهذا هو الروح روح الذي منعه الله سبحانه آن النار فيها بقوله shine kuma abinda Allah ya hana ɗan wuta da cewar su walan yanfa'akum al-yawma id zalamtum annakum fil adhabi mushtarik yace kuma wallahi a yau din nan ranar alkiyama babu abinda zai amfane ku tunda dai kuke kafirci annakum fil adhabi mushtarik tarayya ku a cikin azaba ba zai muku amfani ba kasancewa ba ku kaɗai bane kai kafiriwa ne ku kafaran zamani kaza da kafaran zamani kaza da kafarai masu irin laifi kaza da masu irin laifi kaza ba za ku samu sauki ba annakum fil azabi mushtarikun wai dan kuna tarayya a cikin azaba wa qawluhu da fadin Allah ma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan fadin Ka'ab dan Malik da yace fa zakaru li rajulaini salihain da nace akwai wasu waɗanda suka sami wannan matsala sai aka ambata mana wasu mutane guda biyu na gari kan shahida badaran li fihi ma usman wanda sun ji yakin badar kuma sai na ga ai sun ishe ni abin koyi hadha al-mawdi'u mimma udda min awham az-zuhd ibnu qayyim yake cewa kaga wannan wajen yana daga cikin wuraren da aka kirga na kurakurai na wahami da al-imam az-zuhri ya samu al-imam muslim muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin nan cikin malaman ahlus sunna cikin manyan malaman tabi'ai wanda ya rasu a shekara ta 124 ibn shihab az-zuhri iyakar malami musnadinsa na hadisi shi kadai sama da hadisi 2200 kamar yadda ainihin wato abin da yake ambata wato ibn abi hatim ko wani sa zuhri yana da hadisai da ya ruwaito waɗanda shi ya kiyaye wa musulmi su wato gara'i kansa wanda shi kaɗai ya ruwaito su an ce sun kai guda tamanin wanda ba a san ba ba da wani isnadi na wannan sunnonin sai gare shi babban malami ne na musulunci Allah ya gafarta masa al-imam zuhri an ce wannan wurin da aka faɗa aka ce waɗannan mutanen guda biyu da binnan murara da hilalu badariyawa ne wasu malamai suna ganin kuskure ne kamar yadda abdimyaki ya faɗa wa min qablihi al-akram kamar yadda zamu rubuta al-akram an tuna mun yi magana kan shi a baya wanda ake cewa ana tunanin makamar kadan aljuri din saboda tsaba da shi to wannan waɗannan mutanen guda biyu cikin malamai su ne suka fara ambatan cewa wato wannan wurin kuskure ne ai murara ibn rabi da hilal ibn umayya ba su je badar ba dan haka wahmi ne na imam zuri a cikin wannan riwaya fa innahu la yufadu an ahad min ahli al-maghazi was-siyar al-battata dhikru hadayn ar-rajulayn fi ahli badr ci dan ba a samu abun wani malami cikin malaman sira da magazi ba magazi ba da dai cewa a bato dinnan mutanen cikin badariyawa labnu ishaqa Muhammad ibn Ishaq bai ambata ba wala Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba bai ambata ba wala al-Umawi al-Umawi bai ambata ba wala al-Waqidi haka na al-Waqidi wala ahadun mimman adda ahla badr ko kuma wani kowaye cikin wanda suka lissafa badariyawa wa kadhalika yanbaghi Allah ya kuna min ahli badr ibn Qayyim yake cewa kuma gaskiya ne abin da ya kamata shi ne a ce su ba ɗan badar ɗin bane fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahjur khatiba wala aqabahu wa qad jassa alayhi kaji shi kuma taujihi ibn qayyim su wancan sai taujihi da tarihi cewa ba a samu ba shi kuma sai taujihi da wata illa a cikin sira cewa hakim ibn abi balta yayi laifin da bai gaza da wannan shi ne yawa annabi sallallahu alaihi wasallama tunan sirri a gurin kafirai kamar da muka ji a baya amma sai annabi ya ce a kyale shi saboda ne saboda dan badar kinan waɗannan su ma inda badariyawa ne jini kai na kyale su ko zai za a bar sirri da ake cewa abu shi da halin shi ko ko kuma a karama shi ta fi karfin haka kaji to jini ibn kai yake cewa wa qala li umara lamma hamma bi katli kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar lokacin da Umar ya ce bari kawai kashe haɗin munafiki ne sai annabi ya ce wa Umar wa ma yudrika anna Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghufirat lakum faqad ghafartu lakum ai shi me ya sanar shi kai Umar me ya sanar shi fa wannan wannan bawan Allah fa badari ne Allah ya leƙa zakatan badariyawa ya ce da su ya ku badariyawa da abin gara maku yi ni na riga na gafarta muku da haka su ba su da matsala wa aina zambu takhallufi min zambil jis yace kuma ma an za a lissafa nauyin zulubin na su ka'abu ya fi sauki waɗanda suka ki zuwa yaƙi laifin su bai kai laifin wanda ya yi leƙen asali ba treason a kowace al'umma ba karamin laifin ne kaji wannan ko sai ce wa qala abu farj ibn al-jawzi al-imam abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi a cikin kashful mushkil min as-sahihayn yake fada ibn jawzi ya rasu a shekara ta 500 ne 97 babban malami wanda aka saba da yace wallam azal harisan ala kashf zalik ban gushe ba ina kwadayin sai na gano wannan matsala wata haƙiƙihi in tantance ta hatta ra'aytu abubakar al-asram hasan daga malam abubakar al-asram a cikin lafin shi annasik wal mansukh nasikul hadisi wa mansukhihi kad zakara zuhuriyya ya ambaci zuhuri wa zakara fadlahu ya ambaci fallasa wa hibsahu wa itqalahu da gogewarsa da haddasa wa annahu la yakadu yuhfadu alayhi ghalatun kuma cewa da kyar da gutsun goshi ba a iya gano ina ainihin wato zuhuri ya kuskure illa fi hadha al-mawdi al-akram yace zuhuri a hadisan shi an bincika an bincika ba a samu kuskure amma dai nan dai akwai kuskure fa inna qala domin ya ce inna murarata bin rabi wa hilal bin umayyata shahida badar yace waɗannan mutanen sun je badar wa hada lam yaqulu ahadun ghayru wannan zance bawa ne fada wal ghalatu la la ya'sum minhu la yuqsam minhu insan shi kuskure babu mutumin da ya fi karfin sa ga wannan magana da ibn qayyim ya faɗa ya ciro ta wanda muka ce zamu ji ƙarin bayani daga ainihin al-hafiz ibn hajar saboda gaskiya saboda Allah wannan magana akwai sauran rana a kaba a cikin ta in kun tuna a can bayan mai magana akan cewa malama hadisi suna da ta ka'ida cewa bai yiwuwa kawai takhatu thiqat bit takhmin kawai malamai amintattu a ce su yi kuskure dan wani tunani don wani bai ambata ko don wani ya ji cewa abin da suka faɗa bai saba ji ba ba a karɓar wannan yi za ka za ka ji alimamu ibn hajjil zai ba da amsa a kan wannan magana daga littafin shiga shi fatul bari wanda da ke hannun mujalladi na takwas ne na taba a tudarus salam da ke riya wanda aka buga shi a shekara ta ainihin wato dubu ɗaya da tara da casa'in da takwas shi ne bugun su na farko ga shi daga shafi na ɗari da hamsin a wannan littafi inda ya zo a cikin hadisin shi wannan hadisin ka'abu a lamba hadisi na 4418 a inda ya ce ƙaunuhu fa zakaru li rajulaini salihaini kan shahida badar sai aka ambata min wasu mutane guda biyu nagartattun mutane waɗanda sun je badar ya ce haka za wa ka'ahuna ibn hajar ya ce haka ya zuwa wa zahiru annahu min kalamin ka'ab ibn malik kuma zahirin yadda yake a cikin riwaya maganar ka'abu ce ba maganar zulu na ba ta magana ba ba mudalaci ne na maganar zulu ka ji magana ta farko ke wa huwa muqtada sahihul bukhari al-imam bukhari da ganganye wannan da ya fito da wannan matsalar dini wa qad qarrartu zalika wadihan fi ghazwati badr yace kuma nayi magana kai dalla dalla a can baya wurin magana akan yakin badr nan magana akan yakin tabuk وممن جزم بأنه ما شهد بدر أو بكر الأخرى أو بكر الأخرى ولكن تكون سكتي بدر سنجي بدر وتعقبه الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصيب ابن الجوزي سيتي أي أسكري ني أي كذا دا كذا ابن عدن يتي فلم يصيب wato ibn al-jawzi bai dace ya kuskure wasadalla ba'd al-muta'akhirina لكونهما لم يشهدا بدرا بما وقع في قصة حاضر wani malami cikin ɗan baya ya kafa hujja da cewa abinda za a isa a gane ba ɗan badar bane su saboda abin da ke cikin qissatu hatim da muka ji wa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahjur kaga shi hatim annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaurace masa ba wala aqabahu ko bai masa komai ba ma kaunihi jassa alaihi tare da cewa ya mishi da kan asiri بل قال لعمر لما هم بقتله وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال sai shi wannan mutumin na baya ibn qayyim kenan ko yace wa aina dhanbu at-takhalluf min dhanbi al-jins aga da magani ibn qayyim da muka tsaya bai ma ce bai fara sunan ba ta zai faɗa daga ba yace ko wani malami daga baya qultu ni ibn qayyim sai yace ibn hajar sai yace walaysa mastadalla bihi biwaqi wannan hujja ba a fili take li'annahu yaqtadi anna al-badariyya indahu idza jana jinayatan walau kabarat la yu'aqabu alayh domin ma'anar ladin wannan magana mai bin kai shi in dai mutum badari ne duk laifin da yake babu hukunci ko ya ashi kudin wani ko ya kashe wani ko ya yi wata kasassaba to babu hukunci yace wannan kuwa walaysa kadalika dan ko ba haka bane fa hada umaru ma'a kaunihi مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة بن مبعول الحد لما شرب الخمر domin shi Umar din nan wanda yana cikin kissar ya san duk abin da ya faru ai mun karanta mun kuma san cewa Umar ne wa Qudamatu dan Mab'un haddi na shayyiya Qudamatu dan Mab'un dan uwan Usman dan Mab'un wanda shi ma badari kuma salikin Umar ne domin a wato wato yana auren kanwa afon in kawu ne yake ga su ga su Abdullahi Umar yana auren kanwar Hafsa matar kanwar wata mata matar uwar afuwa wato da matarsa da wata matar uwar ɗan uwa ne don haka shi kamu yake ga ƴaƴan uwar kansa Umar ya tura shi aiki a Bahrain da ya je sai ya yi wani tawili ya karanta aya da sa'ala da dina amru wa amil salihin junahum fi ma ta'im yace to ai wannan yana nuna idan mutum yana da imani duk abin da ya ci ba ba cikin sokin baliya ya dauki giya ya sha ba a gaishe yana shan giya ba a gaishe yana amai sai na abu hurera da wani wanda bai tana sunan shi yanzu wasu ne aka kira shi da farko suka ce to su dai amai suka ga yana yin giya suka ga yana sha daga baya wata mata aure a gidan shi ta ba da shaida cewa lallai ya yi giya aka tabbatar da shaidu akan ya sha giya kuma a lokacin ma bai da lafiya umar da ƙashi ne mai haƙi ya ce gara a mashi hajjin nan ko da kuwa zai mutu da rayin bulala don bashi ya mutu a bayan da nan ba samun da yawa aka mashi hajji ya ɗauki abin da zafi ya daina ma umar magana ko umar ya mai sallama baya amsa sun haɗu ma a ka'aba suna ɗawa fi umar ya mashi magana ya ƙi kula shi daga baya sai na umar ya mafarki cewa an ce da shi salih mata. ka yi sulhu da guda ya aika a kira shi ya ce bari da hukumar ya ce ku je ku ɗauko mashi da karfin siya ka yi ce kai wani irin mutum ne ana zuwa sulhu da kai ba za ka yi kaya sulhu ku kisa ce wannan sananniya a tarihin ku gama kaɗan mutum ta kuma a littafin al'isaba da ibn sahaba za ka dace insha to wannan kisar kaga ku gama kaɗan mutum yana daga cikin sahabbai da suka je badar amma gashi ya sha giya kuma shan giya da tawili ba wai ya sha da sunan ya yi ikitirafin zunubi ba a yana ganin halarci domin wasu sahabbai ba a lokacin gani suka yi kawai ya halarta haram a kashe shi da umar ya ne musu shawara kamar laifin da ya yi ya mafi laifin shan giya a almuhimmu game da kisa shi ne ashe mutumin da ya je badar don allah ya faɗi wancan abin a kansa wannan bai nufin an canza shari'ar musulunci as regard to him ko mun gane Allah kawai ya, ya ba su falala ne da gwada cewa lallai sun isa. Allah kuma ya tsare su daga irin wannan laifuka. Domin shi wannan kamar yadda zahabi yake faɗa a cikin sura Lamin Dubala da shi da wani nu'aym nu'aym wanda yake ce da shi al-fukahi wanda shi ne mai kisa da aka ce an zo da shi ya sha giya an zage ba da shi ya sha giya an sake ba da shi ya sha giya har wani ya tsire mishi annabi yake cewa la tal'anu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu shi ma yaje badar su biyun nan su ne kawai a tarihi aka samu mutanen da suka je badar kuma aka same su a cikin wani abu irin wannan na aikata fasikanci na shan giya kuma za ka ga dukkan su ba su da riwayar mahadi ba su da riwayar hadisi wanda da wani ya fara kama cewa to ai kun ce ba a san riwayar fasiki wallahu musta'an to yace kaga Umar shi da kansa fa hada Umar ma kaunihi mukhatab bi qissati Hatib faqad jalada Qudamah ibn Maf'ul al-Hadda lamma shariba al-khamra wa huwa badri kama takaddama kuma Qudamah dan Maf'ul badri ne kamar yadda ya gabata wa inna ma lam yu'aqib an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqiban wala hajarahu li'annahu qabila udhrahu abin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wadancan hukunci saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurin su ne ya karbi uzurin Ka'ab ne sai mishi kunci yace innama kataba quraishan khashiyatan ala ahlihi wa waladi cewa da ya rubuta wa quraishawa ainihin wato a wannan sako ne saboda tsoron abin da zai faru da ƴaƴansa da ainihin iyalansa da dukiyarsa wal wa arada an yattakhidha lahu indahu yadan fa adarahu bidhalika yayi haka ne dan ya zama yana da wani minna a kansu su ba su tare bai kayansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan uzuri bi khilafi takallufi ka'abin wa sahibaihi su ko waɗannan sabanin su fa innahum dum ko su lam yakul lahum udhur asla da kansu barazan ce ba mu da wani uzuri lalaci ne kawai kaga da bambanci da kawo wannan shine tawjihin da ibnu hajirin ya kawo wanda kuma na tawjihi shine gaskiya Alimam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri fadan wancan magana da yayi ba kuskure ba ce kamar yadda muka ji anan kuma ba wai shi ya fada ba ma a'a shi ka abin ne ya fada da kansa cewa fa zakaru li rajulaini salihaini kan shaida badaran a cikin riwaya in ka koma abin da zaka gani kenan cewa ba maganar ainihin wato a Muhammad ibn Shahab az-Zuhri bace a maganar waye maganar shi da kanshi ne Ka'ab dan Malik yake faɗa cewa an ambata mun wasu mutane guda biyu ni na san sun je bada da haka abin da yafi sauki yanzu sai a ƙara da sunayensa a cikin da za ku yi bada waye faɗa a ce wani sahabi da ɗan uwansa ya faɗa Ka'ab dan Malik ba wai a kuskurantar da zuhuri ba saboda Muhammad ibn Shahab az-Zuhri bin da shi kamar da Akhra bai faɗa kuskure da karanci gare shi sosai mutum ne da yake da kaifin hadda kwarai da gaske duk da yake an ba labari kamar yadda za a iya ambata cewa yana shan maganin hadda zuma yana yawan shan zuma yakan yi kuma kwakura ta a hadisin shi wani lokaci akwai baiwa da take zaune a gidansa tsakar dare ma yakan tashi ta tashi ta ji hadisan yi ta karantawa yi ta karantawa ai dinga ce mata na san wannan hadisan ba sabgar ki bace amma ni ina so in karanta kawai ki yi hakuri zaka ba zai kawai da wannan tawakkumin a ainihin kuskurantar da shi ba musamman kuma hujjar da aka kafa ka ji warwara gare ta cewa inda badariyawa ne da annabi ya kyale su sallallahu alaihi wasallam yadda ya kyale haka sai ibn hadir ya ce da akwai bambanci hakan ya kuɗa uzuri su kuma su kuɗa uzuri ba na ɗaya kenan na biyu kuma wancan abin da aka yi mahaɗin bai nuni zuwa ga cewa idan badari ne wani aiki shi ke nan babu hukunci shi sa a nan aka yi hukunci shi can ba wai don saboda shi badari ba ne aka tube hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi uzurinsa wallahu alam to wannan ce magana da su da makaranta ba ta da yawa amma tana da fa'ida kurai kuma da aka wallahu alam sai mu kuma cikin kafin da malai ce faslun ga wata gaba وفيه نهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثه من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقي kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kada a yi magana da su da murara da hilal da ka'ab kada a yi magana da su su kuma sauran ba a yi musu hukunci ba wannan dalili ne akan cewa su hukunnan suna kan gaskiya sauran kuma makaryata ne fa arada hajar sadiqina wa ta'dibahum ala hadha al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufaci waɗannan guda uku a kaurace musu dan a kore su kuma a ladabtar da su wa amma al-munafiquna fa jurmuhum a'zam min an yuqabala bil hajr su ko munafikan laifinsu ya fi ƙarfin ƙauracewa فداء آه فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق wannan wato maganin wannan ciwo ta hanyar kauracewa wannan maganin baya aiki da cutar munafunci ya cutar munafunci ta ta karfin shi wala fa'ida ta bida ka babu amfani ka sha maganin da ba zai baka aiki wa hada wa hakada yaf'alu rabbu subhanahu bi ibadihi fi ubati jaraihi haka Allah maɗaukakin sarki yake yi da bayansa a cikin hukubar zunubansu fa yu'addibu abdahu almu'min alladhi yuhibbu sai Allah ya kori bawan sa mu'mini saboda yana son sa kalli kisar Aisha da muka ji a baya ta ainihin al-ifk mu'minan ciki su Hassan da su Hamna su sai aka musu haddin kazafi shi kuma babban fa wallahi tawalla kibar sai aka rabu da shi sau da zunubin shi ya fi ƙarfin haddin ƙazan sai aka bar shi da azaba Allah Allah ta tsaye wa huwa karimun indahu bi adna zallati muhaffa sai Allah ya hukunta bawon shi mumini saboda yana kaunarsa abin girmamawa ne a wurinsa idan yi wani kuskure ko mun karancin sa sai a hukunta shi kamar da Allah yake wa annabawa wani abu da annabawa suka yi Allah ya musu tankiya idan ga magarin mutum ne ba ma laifi bai amma saboda su annabawa ne manzanni ne sai Allah ya musu ya dawo da su kan hanya fala ya zal mustaiqidan saboda kada bawa ya gushe yana nan a fadake hadiran yana taka tsantsan wa amma man saqata min ainihi wa hana alayhi amma wanda ya fada idan Allah wanda Allah ya riga ya fita mutunsa Allah baya ganin darajarsa fa innahu yukhla yuqli bainahu wa bain ma'asi sai Allah ya rabu da shi ya tayin saban shi shi mumini da ya samu kwaya ɗaya Allah ba zai kyale shi sai Allah ya jarabce shi ta jaraba wanda ta dawo da shi kan haihu tun daga kan kunci a zuciyarsa ko asara a dukiyarsa ko rashin lafiya ko damuwa ko datti da zai bayyana a cikin zuciyarsa ko wata asara don yi warba zai dawo kan hanya amma shi kafiri ko munafiki ko fasiki sai ta yin barnar shi lafiya da babu abin da yake samu shi da wannan za ka amsa da dama daga cikin shigoyi da wasu suke kawo kan abubuwa da dama sai mutum ya ce to me yasa mun yi imani Allah ke da rakabu saboda kun yi imanin hasiban nasu an yutura ko an yi kudu amana hun na yafi sai ka ji wani ya ce ya irin masu karyata aljanu nan su ce me yasa wai aljanu sai ƴan matan musulmai suke suke suke bugewa saboda su musulmai dan su hana su ibada dan su zama musu jarabawa su zama musu kafara da zarban su in an ce tsaraici ne sai su ce ai ga ai iska nan da kafirai da fasikai suna yawo duka tsara bisa aljanu ba sa takura musu saboda su ma ai ba su gaza aljanu a shidanci ba su wadannan iska da fasika ne da sa su takura musu ina fata mun gane wannan wa kullama ahdatha dhanban uhdithat lahu ahdatha lahu ni'mat duk duk sanda ya kirkiro wani zunubi to sai Allah ya kara mishi wani wata ni'ima domin ya mai talala wal maghrur yadhunnu anna dhalika min karamati alayhi wanda ya rubuta a cikin su sai ya dauka wai wata karama ce gare shi wala ya'lamu anna dhalika ainul ihana bisan bisan cewa wannan iyakar ihana wulaƙanci da kamar da Allah yake cewa wai za a rana an nuhuli ka ƙaryatan amarna mutarafiya fa fasa kufiya fa haƙa alai halƙau fa gambar na hata idan Allah ya nufi halaka wata alƙarya sai ya bai wa masu wadata da manyan ƙasar dama su yi taɓar na iyasar rasu fa fasa kufiya Allah ya ce fa haƙa alai halƙau sai hujja ta tabbata a kansu fa gambar na hata idan ko mu'mine ne da zarar sun yi to wa ma sabu kuma musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an ka duk wata garba ta same ku to saboda kun yi wata mummunan aiki ne dan ma Allah ya yi ina fata mun gane bambanci da Allah yake mu'amalar ta mutane wa annahu yuridu bihi al'azab shadid da wawa ya san cewa hakan na nufin Allah yana nufin yabe azaba wal quwwatan lati la aqibata ma'a haka yazo anaku wannan kuskure ne na bugun inji yadda yake a asal din wal quwwata allati la afiyata ba'da ko ma wato kubar da babu wani samun lafiya tare da ita kama fil hadith al mashhur kamar da cikin hadisin nan shahararre idza arada Allah bi abdin khairan ajjala lahu ummatahu fi dunya idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya gaggauto mai da ubar da zai masa a nan duniya wai za a rada bi abdin sharran amsaka an hukubata fi duniya sai Allah ya dan Allah ya so wani bawa da shari sai ya rike ubar sa ba zai masa ita a duniya ba fa yarid yawmal qiyamati bi dhunubi sai ya tashi ranar kiyama da zanuban shi kaya kaya amma idan Allah na san shi da alkhairi a nan duniya kamar da muka karanta a cikin al-istiqama shine tun daga kan kaya da zai taka da damuwa da zai ci da yunwa da fatara da talauci da ambaliyar ruwa da gobara da tashin hankali da duk wani abu da ya same shi mutuwar ƴaƴa asara a cikin dukiya asara a cikin arzikinsa da duk abin da ya same shi a rayuwa to Allah yana kankare mai zunubai da waɗannan da ƙarke kuma aka ciwon ajali da zai shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisin Abu Dawud cewa ranar da zai mutu zai mutu alhalin ya ya karkade zunubai shi gabaki daya kamar yadda busasshiyar bishiya take karkade ganyenta da aka sai ya tashi rana a kiyama bai da zini to wannan bawan da Allah ya ji shi ya yi zunubin amma Allah ya kawo mashi hanyoyin wato samun tsira daga dalwa bawan da Allah baya so kuma sai ya tabarna yana ta zunubi yana ta shashanci ya ta fasikanci baya samun wata matsala ana nan ana tara mashi waɗannan zunubai da waɗannan fitintunu da bala'u da yake jawo kansa sai ranar kiyama sai ta shiga zunuban shi kaya kaya Allah wani ji ka tsare wannan hadisi ne tabbatacce da Imam Ahmad ya rubuto shi da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim da wasu su da isnadin shi da dan matsala kadan amma malamai suna ganin babu yafi ana iya hassara shi wallahu ta'ala kuma yana da shawahid daga wannan asali riwaya ce ta Anas bin Malik akwai shawahid daga riwayar Allah ibn Mughaffal amma da Hanbali da Tabarani da shawahid daga riwayar Umar dan Yasir Abu Tabarani da kuma shahidi na riwaya Abu Huraira Abu Ibn Ali al-Tunzari rahmatullahi ala al-jami' Malam yace wa fihi dalilun ala aidan ala hijranin imam na'am to sannan yace wato kuma a cikin kaurace musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dalili da ke nuna cewa shi shugaba wal alim ko malami wal muta'i da wanda ake jin zancensa ake masa biyayya waɗannan manyan za su iya ƙaurace ma liman fa'ala ma ya staujibul ataba wanda ya aikata abin da ya kamata a yi mishi Allah wadare a yi a zarge shi wa ya kuni hijiraruhu da wa'an lahu ya zama kuma ƙaurace mishi da za a yi zai zama waraka ne gare shi bai haisu la ya da rufu an usulun shafa'i ta yadda ba zai yi rauni ya kasa neman waraka ba wala yazidu fil kamiyya ko ba zai ƙara mishi adadin laifinsa ba wal kaifiya ko irin yanayin laifinsa ba alaihi fa yahlika bal tara yaje halaka idil muradu ta'dibuhu la itlamu domin abin nufi da kauracewar shi ne a horar da shi ba a lalata shi gaba ɗaya ba wannan ita ce ka'ida da malamai suke magana akan na hajjul fasik wal mubtadi al'imamu a shekar allama muhammad musali kusami ya wata fatawa a kan wannan matsala mai ban sha'awa kwarai da gaske da yake cewa ita matsala hajjurul fasiki wal mubtadi ta duru ma'al maslaha wujudan wa adam shin ya ce domin al'asu wannan fasikin da wannan mubtadi ne suna cikin musulmai suna cikin ƙwaryar musulmai to ka'ida shi ne ba ka ƙaurace musulmi ko ka salasa wannan shi ne al'asu amma akwai istisna'at shine kamar irin haka da idan wani shugaba ko wani malami ko wanda ake jin magana sa yaga cewa wani yake ta wata barna da wani iya iya iya shege to idan muka kaurace masa aka daina kula shi wannan zai taimake shi ya dawo cikin hayyacinsa ya tuba ya gyara to a lokacin ya halasta a kaurace masa ya zama mustahabi amma idan aka ga cewa kaurace masa din zai iya jawo shi kenan kuma sai ga a shi kenan ya masa ma yanci tunda an ce su waɗannan mutane kirki sun ki kula ne to gurin kuma kawai cikin mutanen banza tsindin to kaga a nan an samu matsala ya zama wannan maganin ba zai masa ba za a ƙaurace mashi sai a ja shi a jiki a ta mai nasiha ka a samu ya tuba ko kuma ganin idan mutanen kirki ya sa ya rage wata fannin haka wata mai yake cewa yake cewa saboda shi alhajir ɗin dama magani ne dawa'u shi ko magani ba a ba da shi sai inda ake da marin jayin zato cewa zai yi amfani inda ba a da marin jayin zato saboda bai dace da cutar ba ko bai da karfin ko ana ganin maimakon ya kawo waraka zai kawo ƙarin cuta ya ce ba za a aiki shi wannan shi ne albabi game da ainihin wato hajar mutane sannan kamar yadda ya faɗa shugaba shi ke ba da dama ya ce a ƙaurace wa wani ba kawai wasu ɗan zafin kai su ce to wane kawai ya yi fasikanci da aka ƙaunace mishi wani abu ba fasikanci ba ne su ne su kwakwa tashi akwai fasikanci rikici ne tsakankanin kawai mutane guda biyu wannan da magoya baya ko ya buwance ke surutu sai kawai ya zo ya sanar ya ce an ƙaurace ma wani na san lokacin da da usare suka dinga irin wannan gangaci kawai sai su kalli wani a cikin alamomi kawai sai a ce ai yayi ne baya fitowa sallar dare ko ba a ganin shi a gudu safa da haka ya lalace ko a daina kula shi da ne da kula shi ko sai kuma gidan kallon kallon kan shi kuma mu shi shikenan daga nan kuma hadda ana nan ana suka ji matawar da su kaga su suka cutar da shi da ya ja shi a jika sun nuna mashi muhimmanci abu da ya kamata almuhimmu dai shi fasikanci ba fa za a taɓa goyon bayan shi ko a ce daidai amma wanda ya yi akwai misalin da za a duba wajen mu'amalanta sun game da kaurace musu ko rashin kaurace musu shi ne abin da ma da yake cewa cewa ya halasta a kaurace musu idan an ga hakan zai yi amfani wa qawluhu fadan sa da yace hatta tanakkarat liyal ard fa ma hiya billati a'ami yace da aka kaurace min din sai da daga gaba ɗaya duniya ta canza min kaman ba duniyar da na sani fa hada tanaqqul yajiduhu al-khaif wal hazin wal mahmud al-abd wannan shi ne irin abin da mai jin tsoro da wanda ke cikin damuwa da wanda ke cikin bakin ciki yake gani a duniya idan ka taɓa shiga wani bakin ciki mummunan bakin ciki ko ta damuwa mummunan damuwa ko wani tsoro mummunan tsoro za ka yi fahimta wani kamar da suka shiga cikin wani tashin hankali idan irin mutane da suke yankuna da ake faɗa ake yaƙi ake fitina ko inda irin yan bandit din suka takura wa mutum ko mutum da ya shiga wata asara ko wata damuwa ko wuce da cikin wani tashin hankali kalla hadisin Anas bin Malik yake cewa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina Madina ta yi mana haske sosai ran da ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yace sai garin ya mana duhu ya mana kunci kuma kamar ba garin da muka sani idan ka tafi shiga cikin wannan damuwa za ka iya tunawa ya ce mutuwa wani masoyi ko ta mummunan asara ko wani mummunan wata mummunan kaddara ko wani bala'i da ya auka ma ko wani sharri da aka yi maka ko makamantansu yace wa fi shajari wan nabati hatta yajidahu fi man la ya'lam halahu min an-nas yace fil ard wa fi shajari wan nabati a cikin ƙasa ko a cikin bishiri ko a cikin tsire hatta yajidahu fi man la ya'lam halahu min an-nas har sai ya samu kanshi a cikin waɗanda ba a san halin shi bane da mutane wa yajidu aidan al-mudlib a wa yajidu aidan al-muzlib al-asi bi hasabi jinni hakan nan wanda ya zirbi ya saba wa Allah shi ma yana jin irin wannan hukunci da gwargwadon girman zunubinsa hatta fi kulutu zaujatihi wa waladi yakan ji kunci har a cikin ɗabi'a da halayyar matarsa da ainihin ɗansa yake kamar ba su mani wa khadimi wa khadimihi da da yaran gidansa wa dabbati da dabbarsa wa yajidu fi nafsihi aidan zai ji wannan a cikin ransa fatatalakaru lahu nafsuhu hatta ma ka'annahu huwa sai ji kamar shi ba ma shi bai wala ka'anna ahlihi wa ashabihi sai ji kamar mutanen gidansa da abokansa kamar ba su bane wa man yushkik alayhi bid-din ya'rifu yace wanda ya samu ai wa yushkik alayhi bid-din ya'rifu wanda ya samu wato mutanen da suke mishi tausayin suke tusani saboda addini to su yana gare su wa ala sirru min allahi la yakhfa illa ala man illa ala mayyitil qalbi haka ne arabu illa ala man huwa mayyitil qalbi haka yake arabu ni a muskar da nake amfani ita illa ala man illa ala mayyitil qalbi ala mayyitil qalbi sai a kan wanda zuciya shi riga ta mutu wa ala hasbi ala hasbi hayatil qalbi kuma kowa yana jin wannan ne da gurgudan rayuwar zuciyarsa ya kula idraku hadan tanakkur wal wahsh da gurgudan rayuwar zuciyarka zaka daski wannan tanakkur wato wannan juyawar duniya da wannan wahshiya wa ma bijurhin bimayyitin ilam dama ana faɗa kar magana cewa shi mamaci baya jin zafin ciwo ba wasu ma yakan cewa idan an mutu ce ciwo ya warke to abin da yake cewa anan shi ne wannan abin da ka abu ya faɗa abu ne da yake waki idan mutum yana cikin halin tsoro ko damuwa ko ainihin wato a wani bakin ciki ko yana cikin halin sako ko halin fita daga ɗa'a yana iya samun kanshi ji duniya ta canza mashi kanshi ya juyi baya gane irin mutanen da ya sani zai ga kamar ba su bane kai wata wani hata ɗanɗano na abinci bai gane ga shi lafiyar shi ba man yace zai ji ba daɗi in ya sha ruwa ya ji ɗaci in ya ci abu mai zaƙi ya ji ba zaƙi gare shi ba tsani gare shi in za ka iya tuna in ka taɓa shiga cikin wata sajma irin wannan za ka ga haka akwai waɗanda har sai an musu allura don bacci ya ɗauke su daga baya su farka musamman game da bakin cikin rasuwa ko asara ko wata damuwa yanzu wani ya faɗi zaɓe ko aka yi gobara a cikin wata dukiyarsa ko wani kamfanin shi ya kare ko wani nayi shi ya rasu yana iya samun wannan yanayi wanda yake mumini kuma in ya wani zabka wani wata ta'asa ko shi ɗan ya yaudare shi wani saɓo to haka zai dawo cikin irin wannan damuwar da wannan iko ya ce duk mai hankali ya san wannan babu wanda yake kasa gane wannan sai wanda yake da zuciya matacciya dama kuma kowa da gwargwadon rayuwar zuciyarsa da gwargwadon ƙarfin yadda zai ji wannan bala'i Allah ka tsare malai ce min al-ma'lum bi anna hadha tanakkur wal wahsha kana li ahli nifaqi'a abu ne sananne cewa wannan juyawar duniya da wannan kwanciyar ta fi tsanani ga waɗancan munafikan walakin li mawti qulubihim lam yakunu yashkuruna amma saboda zakatun sun mutu ba sa jin komai wa hadha al-qalbi idza istahkama marad haka dal kalbu shi haka haka zuciya take idan cuta ta riga ta baibaye ta washtadda alamun wato radadin cutar ta kai ta kawo bidunubi wal ijrami sakamakon zulmi da sabon Allah lam yajid hadhihi alwasha wa tanakkur mutum baya jin komai kamar da kiska ne sun Abu Dawud cewa idan mutum yi zulmi za a ga dattin zulubin baki a zuciyarsa in ya tuba a wanki goban ya sake ya diga in ya tuba a wanki to wanda yake yi baya tuba ana ta digawa ana ta digawa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sai ya waye gari zuciyar ta yi baki kirin shi na lokacin zai dinga zurbi baya jin damuwa baya jin takaici baya tsoron Allah baya kunya idan mutane shi ne ma'anar kalla barrana ala qulubi zuciyar shi Allah ta yi tsaka ta yi dake misalan ga mutum wanda yake fasiki fatacce ko dan bid'a ko wani wanda yake wato mara kirki ko mara addini sai ga yana yin barna wanda sauran mutane suna mamaki suna jin tsoro suna jin damuwar yaya yake yin wannan wannan shi ko baya jin kuma zuci shi na ganin ma daidai yake shi na ganin ma ai ba matsala bane su ne ma ba su da hankali ko ba su waye ba ko ba su san abin da suke yace saboda ita zuciya idan ciwo na zunubi ciwo na kafirci ciwo na sabon Allah ya riga ya cinye ta ba ta jin komai walam yahissa biha wa hadhihi alamatu shaqawa ka ji zuciyarka ba ta jin damuwa kana sabon Allah wannan alamar iyali da ta wa annahu qad ayisa min afiyati hadha al kuma cewa batun ka warke daga wannan cuta abu ne da an riga an cire ne shi wa ayyan atibba'a shifa'u dama wannan cuta ta zuciya cuta ce da ta wahalar da likitoci warkar da ita yana da wahala ta munafunci wal khawf wal khawf wal ham ma riba wal amn was surur ma al bara'ati min al yace wal khawf wal ham ma ribati wato tsoro da ainihin wato damuwa suna tare da kokonto wal amru wasru ma al bara'ati min al dhanb shi kuma aminci da jin dadi yana samuwa ne idan ka barranta daga ainihin wato zunubi fama fil ardi ashja'u min bari'in wala fil ardi akhwafu min mu'min yace fama fil ardi a duniya babu mutumin da ya kai jaranta kamar wanda bai laifi ana ana interrogating wanda bai da laifi daga shi bai jin tsoro bai jin damuwa wa ma fil ardi akhwafa min murid amma wanda yake da laifi daga daga magana ake gane shi ba wasu ma yana cewa mara gaskiya ko a ko a rogo yayi ba da da zufa shi za a gane shi da da lahanin kauli da rawar bakinsa da tuntuban harshen shi bar tare fannin fi lahanin kauli wa hadha al-qadr qad yanfa bihi yantafi bihi mu'min basir yace kaga gurgurdan wanda da aka ambata to mu'mini mai basira yana iya cin moriyarsa idan tuliya bihi sun maraja idan aka jarabce shi ya ji wannan damuwa sai ya dawo cikin hayyacinsa fa innahu yantafi bihi naf'an 'aziman min wujuhin 'adidatin tafutul hasan zai ci amfanin wannan ta fuskoki da dama wanda ba za a kirga su ba walau lam yakun minha illa istismaruhu min dalika a alamar nuruwa ko da kuwa a ce daga cikin wannan babu abin zai ci muriya na daga haka in banda cewa shi ya zama sanadiyar ƙara haɓakar da alamun annabtar manzala sallallahu alaihi wasallam wa zawquhu nafsa ma akhbara bihi rasul fa yasira tasdiquhu daruriyyan din ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ji shi a cikin sa sai kuma wannan ya tirsasa mishi ya ƙara gaskata manzala sallallahu alaihi wasallam wa yasira ma nalahu min ash-shari bi ma'asi sai zama abin da ya same shi na sharrin sakamakon zunubansa wa min alkhairi bi ta'atihi da abin da ya samu na alkhairi da ta'asa min adillati sidqin nubuwati ad-dawqiyya daga cikin abubuwa da suke dalilai wanda a cikin dandanan abin da yake a cikin shi zai sa ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce da ka tsara ku ila hal ihtimalat wanda kuma abin da ka ji a jikinka ko ka ci kasha ko jikinka ya amsa maka to bai yiwa ka fara kawo mashi wani mai yiwa mai yiwa dole ka kasance wali hada wa hada kaman akhbaraka anna fi hadhihi at-tariq min al-ma'a min al-ma'atif wal makawif kaita wa kaita ala tafsir yace kamar mutum ne zaka bi hanya sai ce ma ka bi wannan hanya akwai matsaloli iri kaza da kaza da kaza akwai abu kaza akwai abu kaza fa khalafta sai ka kiji wasa lakata ka bi hanya fara'aita aina ma akhbaraka bi da kaje kuma inda yace maka akwai ɗan fashi inda yace maka akwai rami inda yace maka akwai kidnappers kaje ka gansu yace kaga fa innaka tashhadu sidqa fi nafsi khilafika lahu kan kashe da gaskiyarka a cikin abin da ka saba mishi kashe da gaskiyarsa to haka annabi yace in an yi kaza kaza zai faru ka kiji kai kuma abin ya faru kaga dole ka gaskata wa amma idan salakta tariqal amni wa hada to wanda ko da aka ce in ka ba hanyar zulubi akwai matsala kaza sai bai ba hanyar zulubin bai ba hanyar biyayya Allah kamar wanda aka ce mai ka ba hanya kaza akwai matsala kaza sai bai bai wancan kaga shi ولم تجد من تلك المخاوف شيئا بجمل الدول على مقرب فإنه وإن شهد السلك المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا كنا يا شيء ده تسكير وندي باشي لاباني سوى الخير اللي يسامه فإن علمه بتلك يكون مجملا أما دي علم شيء وانا مثلا تؤدم قلبي wato wanda bai ba hanyar barnar ya ga barnar ta ganshi suka yi kicibus da ita ba haka shi tun farko ya yi iman da abin da aka yi amma kuma shi bai ga ainihin ya ƙi na wancan barna amma wanda sai da ya ganganci ya ƙi imani ya shiga cikin barna sai ya gamu da abin da aka yi alkawari na sakamakon barna to shi yanzu shi ya ga ya ga dare ya ga rana na abin da aka faɗa game da wannan to kaga ya ya fi wancan cancanta ya gaskata ki abu ne mulki yake so ya ga mana kina insha Allah bari mu saurara sai Allah ya kiyaye da cikin gaba sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله